أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna hudu ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai, wanda ya daidai da takwas ga watan shida ko? Miladiya aihuwa Isa ɗan Maryam alaihi salam. Tara gare shi ko? tara ga watan shida kiran ko ko bakwai ne tara ga watan shida miladiya aihuwar isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta arba'in da biyar a yau kuma za mu tashi a aya ta arba'in da shida kafin mu fara karatu alarama usman ba zai samu halarta ba saboda ya yi balaguro sanadiyar rasuwa da suka samu a gida allah ya yi ma ƙaunar mahaifinsu rasuwa don haka zai tafi ya je ya isar da saƙon shi na ta'aziyya ko gaisuwar shi ta ta'aziyya sannan ya dawo yana yiwuwa ya dawo gobe da safe a yi karatu da shi kuma yana yiwuwa za mu yi kwana biyu ba za mu yi karatu da shi ba muna fatan Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta ma mamatan musulmi gaba ɗaya mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi kyakkyawan karko Allah shi muna gabatanci a cikin wannan karatu da za mu gabatar za mu tashi wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين wannan wawun wawul atfi ce domin tana da alaƙa da abin da ya gabata na karatu an yi ma'uwa annabi isa bushara maryam wato inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhu almasihu isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min almuqarrabin sannan kuma wa yukallimun nas kenan wannan ci gaba ne daga cikin bushara wadda aka gabatar zuwa ga uwa isa dan maryam alaihi salam ويكلم الناس النبي عيسى عليه السلام زي ما متاني مغانا فعلي مضارئي أتكي اللاربتي شيني أبند أكي زنغا واتو أكي أبند أكي تيغا بدا أي كتاوا شيني أكي تما فعلي مضارئ أبند سكي كرا دا يارن فرنسانتي بريزان تو أما أتكي لاربتي يدل على الحال ويدل على الاستقبال fi'ili mudari'i a cikin larabci yana nufin abin da ake ci gaba da aikatawa sannan kuma yana ɗaukar ma'ana abin da zai zo zuwa gaba saɓanin abin da muka saba ji kullum in an ce fi'ili mudari'i sai a ce abin da ake nan ga aikatawa ba haka ba ne wani lokaci yana nufin abin da ma zai zo ana kawo fi'ili mudari'i ba dole ba ne sai an kawo lamun a ce sayukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin annabi isa an yi ma mahaifiya ta yi bushara tun kafin ta haife shi cewa zai yi ma mutane magana fil mahdi a cikin lokacin da yake cikin tsumma na goyo lokacin da yake cikin raggan goyo yana jinjiri ko tun yana jariri zai rinka yin magana da mutane to kaga wannan alkawali ne na Allah subhanahu wata'ala shi ko Allah in ya dau alkawali tabbas abin da sai ya tabbata ba kamar dan adam bane yana yiwa dan adam ya maka alkawali ya saba ya saba saboda yayi niyyar ya saba ba zai yi ba ba zai cika alkawali ba yana yiwa kuma saboda ya kasa akwai alkawalin da zaka dauka amma kai iya kokarinka amma sai ka kasa yi to dukkan waɗannan sun koru ga Allah subhanahu wataala dan haka in Allah ya dauki alkawali yace abu zai faru to dole abin da sai ya faru da ko aka ce annabi Isa zai yi magana tabbas ko sai da yi magana a cikin lokacin tsumban goyo idan muka duba a cikin suratu maryam Allah subhanahu wataala ya bamu labari maganar da annabi Isa alaihi salam yayi fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم kaga alƙawari Allah subhanahu wata'ala ya cika lokacin da Maryam ta ɗauki cikinsa ta je da shi an yi mata alƙawarin zai yi magana dama kuma ya gaya mata idan kika haɗu da mutane ki shiru ni ne zan yi magana ni zan kare ki lokacin da ta zo da shi sun yi mamaki sun kace ma kana abuki mura'a sau'in babanki bai kasance ba mutum wanda yake mai mummunan ɗabi'a ko mai mummunan suna wa ma kanat ummuki baghiya kuma mahaifiyarki bata kasance karuwa ba wannan yana nuna cewa duk lokacin da an ka san mahaifanka da aiki na alkhairi yana daga cikin tozartawar da zaka yi musu ka aikata abinda in an tuna da su za a ga ya saba ma abinda suke bisa gare shi an san mahaifinka makarancin alkur'ani ne kawai ko da aka tashi sai a ganka gidan giya kaga duk ko da mahaifinka ya mutu idan aka tuna da shi za a yi mamaki sai a ce dan malam bai gadi malam ba rago da kankare dan malam wannan shi yasa kuka ga turawa suna kokarin duk mutumin da aka san mahaifi ne da ɗabi'a mai kyau to za su bi duk hanyar da za su bi su lalata mai tarbiyya akwai wani malami a ƙasar misra ana kira nai mahmud khalil al-khusari babban makarancin alkur'ani ne na duniya wannan bawan Allah shina da ƴa mace bayan ya aurar da ita sai turawa suka ɗauki hankalinta aka sai mata kayan orchestra na waka sai ta fara waka a cikin ƙasar Misra tana waka tana wake tana wake har ta shahara a Afirka har ta shahara a duniya turawa sai suka ɗauke ta suka kai ta America suka ba ta kuɗi aka buɗa mata cons ana zuba mata kuɗi sai ta zama milci miliyardayar da ta zammilci miliyardayar mi suke bukata da wannan sai suka sa ta ta rinka yin waƙoƙi na batsa waƙoƙi na fitar hanya ta canza sunanta daga sunan mahmud khalil khusari ta sanya sunan wani bature edward ta ce sunan babanta edward ana mata tambaya a cikin kafafen yada labarai me yasa kika canza sunan mahaifinki daga babban malami kika sanya sunan bature ta ce saboda babanta an san shi ya shahara da karatun alkur'ani ita kuma tana waka shi yasa ta canza sunanta daga sunan mahaifinta daga mahmudu khalil husari ta sa edward haka ake tafiya tana ƙasar amerika tana waƙe yau da gobe yau da gobe yau da gobe amma da yake allah subhanahu wa ta'ala ba zai tozartar da aikin waɗanda suka yi mai aiki na gari ba shikenan tana zaune ƙasar amerika sai ta taso ta ɗauko jirgi ta dawo ƙasar misra ta yi transferkin kuɗinta da a cikin kont ko account ta dawo da su a cikin ƙasarsu sai ta sai fili mai girma mai yawa mai faɗi ta yi gini babba ta yi benaye soraye hawa hawa hawa bayan ta ƙare sannan ta kire 'yan jarida ta bayyana tubanta sannan ta nuna cewa ta aje wannan sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan gida da ta gina ta mayar da shi babban jami'a ta karatun alkur'ani sannan ta gayyaci manya-manyan malamai ta ɗauko manya-manyan mal- manya-manyan mal- malamai na masu makaranta wato makaranta alkur'ani ta zuba musu dukiya don saboda a ci gaba da karantar da al'umma alkur'ani to shi yasa dole in an san ka an san mahaifinka ko an san mahaifiyarka ko yayanka ko kaninka mutum ne salihi idan ka saba ma hanya ta yi to za a zarge ka da wannan shi yasa an ka ce ba a ce ke ba mu san ki ba mutumniyar banza duk da yake an santa ta tashi cikin ibada sai an ka ce a'a babanki ba a san shi ba da aiki mummuna kuma mahaifiyarki ba ta kasance karuwa ba fa asharat ilai sai ta yi nuni zuwa gare shi tace ku tambaye shi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka ce ya za a yi mu yi magana da wanda yake na cikin tsumban goyo yaro karami jariri ba a saba ba cikin al'ada yana yin magana ko ba haka ba qala inni abdullah sai ya ce ni bawan Allah ne kalima ta farko da fara furtawa zuwa ga mutane ya isar da sako ce inni abdullah ni bawan Allah ne atani alkitaba ubangiji zai bani littafi domin atani ya bani amma alkawalin Allah tabbas ko an kawo fi'ili madi ko an kawo fi'ili mudari tabbas abin sai ya tabbata shi yasa ce atani alkitaba da za mu fassara gundarin larabcin sai mu ce Allah ya bani littafi amma abinda ake nuhi ataniyal kitab Allah zai bani littafi waja'alani nabiyya sannan kuma Allah ya sanya ni na kasance annabi waja'alani mubarakan aina ma kunt sannan Allah ya sanya ni mai albarka duk inda ni kasance wa awsani bis salat sannan ubangiji ya min wasici da in yi sallah wa zaka Allah ya min wasici da in ba da zakka in ina da dukiya ma dumtu hayya matuka ina raye wa barran bi walidati sannan kuma Allah ya sanya ni na kasance mai biyayya ga mahaifiyata sabanin irin yadda muke gani ga mutane yanzu hatta da kungiyoyi da ake yi yanzu waɗanda za a sawa ƴaƴa ne su bijire ma wato mahaifansu wata shida da suka wuce a gidan tele na France 24 an yi wata emission wasu manya-manyan ma'ilimta na sociology kusan su turawa komi yana da specialist to waɗanda ake cewa sun karanci zamantakewa ta ‘yan adam su ne ake ce ma sociolog sai suka zo suka yi wata emission suka ce suna ba da shawarar a sanya tarbiyya ta musulunci a cikin lakon na france ekol ekol na france a sa tarbiyyar musulunci to kusan su turawa da sun ji sunan musulunci sun ga terrorist sun ga talauci sun ga rashin aiki sun ga foran debu sun ga ƙarya sai suka rinka buga waya suna tambaya kenan da ƙarfi ana son a sanya yaren faransu ko ba musulmi to su kuma waɗanga manya-manyan ma'ilimta ba musulmi ba ne kuma mutane ne waɗanda a cikin wannan fanni a faransu duk faransu babu irinsu to ya anke suka fito da wannan magana shin shin sun shiga musulunci ne a ɓoye ba a da labari ko ko menene yake faruwa aka ce su ba da dalilan da yasa suke son a sanya tarbiyya ta musulunci a cikin Ecole de France suka ce ba aqida ta musulunci suka ce a sanya ba a'a tarbiyya ta musulunci to sai aka tambaye su su kawo dalilai domin magana ana buƙatar dalili ka kawo hujja ba wai kawai ka faɗi magana ba haka sakewa wai sai suka ba da dalilai guda hudu cikin waɗannan dalilai guda hudu ina tuna guda uku na farko shine suka ce har yanzu a cikin France da Turai ba a taɓa ganin mutumin da ya kai mahaifanai ba maison de retraite gidajen tsohi amma turawa da tsoho ya kai shekara 60-65 ya'ya ne sai su ɗauke sai su kashe maison de retraite gidan da ake kula da tsohi amma ba a taɓa samun ko musulmi guda ba wanda ya gaji da mahaifanai ya ɗauke su ya kai su a can sai le 13 février na koli kwambiyar akwai wata sallah da suka yi san valentine mutum ya kai uba ne can waɗansu suna kula da shi in ya yi kashi a wanke mai a sanya mai tuwahi yana zaune cikin ɗaki ana mai wasa kamar yadda ake ma jariri sai turwamuwa ko katmuwa sannan ya zo ya gama baban shi sai san valentine ta yi ya zo ya siyo flare ya zo nimero kaza shambur kaza da ya zo ya tambayi ina tsoho sai a ce ai wancan ya kai turwamuwa da mutuwa shikenan wai soyayya kenan mutum ya kai uba ne wani wuri in shekara ta zo ya siyo filar ya kawo wannan shine lamur soyayya suka ce ba a taba samun musulmin da ya kai mahaifin shi ba a wannan wuri kenan wannan ya nuna tarbiyya ta musulunci tana da mi tana da muhimmanci dalili na biyu suka ce shine musulmi in ya kai shekara tamanin ko tamanin da goma bai taɓa wuce mahaifin shi ba me ake nuhi da bai taɓa wuce mahaifin shi ba in kana da shekara 60 mahaifinka na da 80 kana respectan shi amma a dokar turawa da ka kai 18 to babu wani wanda adda iko akan ka kai ne shugaban kanka shi yasa suna gani yace yarinya za ta dauko mutun ta zo da shi a cikin gidansu iyayenta na kallo su kwana cikin daki daya ba su da izinin su tambaye ta wannan wane ne daga ina kika zo da shi saboda mi saboda ta kai shekara goma sha takwas ta jan major sannan kuma abu na uku suka ce duk gidan kaso wanda ake barin malaman musulunci suna wa'azi to kashi saba'in cikin ɗari su sun di fursan za ka iske sun daina yin wannan aiki wanda suka wanda wanda ya sanya su suka shiga gidan kaso saboda shi amma gidajen kaso waɗanda ba a barin musulmi suna shiga suna wa'azi idan mutum ya yi laifi to idan aka sako shi laifin da zai aikata ya lumka wanda ya aikata daga farko to kaga wannan dalilai ne wanda suke nuna cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya to don haka annabi isa ya ce wa barran bi walidati abin alfahari na ka zamanto kana biyayya ga iyayenka ba wai don kayi lakwal ba in tsohon ka bai jin faransai bai jin angili ka ɗauke shi ba kauyi ilimin da yake nuna maka mahaifanka kauyawa ne ba ilimi bane wannan ragaita ce duk mutumin da yake ɗauka uwaye ne ƙauyawa ba su waye ba shine ya waye yake ganin cewa yana iya ma baba ne wayo ya cuci mahaifin shi ya cuci al'umma ta wannan ba ilimi bane domin ilimi ne wanda bai koya ma tsoron Allah sai dai ya koya ma cin amana al'umma walam yaj'al li jabbaran shaqiya annabi Isa yace Allah bai sanya ni zama to jabbaran mai girman kai wanda yau shine abinda mutane suke yi girman kai ga mahaifansu girman kai ga al'umma wani mahaifi dai bai isa ba ya aike shi sai dai shi ya aiki babanai yanzu tsohi su ne yaran ‘ya'yansu don mutum yana da kuɗi ko yana da matsayi shi bai zuwa inda mahaifi ne sai dai babanai ya zo ya gan shi yadda ana da bukata sai sai dai a zo gidanai tsoho in ya zo in shi na bacci ba a tada shi sai dai in ya tashi daga bacci in aka tada shi daga bacci sai ya tashi ma babanai faɗa kwana nike yi za ku zo ku tada ni kun san ni ban su ana tada ni dole sai dai a hankuri da shi kaga jabbaran kenan mai girman kai ga mahaifa ne saboda kana da kuɗi ka mai da yannanka yaranka ka mai da mahaifinka yaronka ka mai da duk waɗanda a cikin famikin ko yaranka saboda kana da dukiya ko kana da matsayi na duniya jabbar kenan shaqiyyan marashi arziki walam yaj'alni jabbaran shaqiyya yace wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata gare ni yawma wulidtu ranar da aka haife ni wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tayar da ni ina rayu ranar tashin alkiyama waɗannan lokutan guda uku da ya faɗa su ne lokuta mafi haɗari ga ɗan adam ranar da za a haifo ka za a haife ka ranar da za ka ci karo da iskan duniya ranar da za ka sani abin da a problem shi yasa da mutum ya faɗo cikin duniya babu wanda ya taɓa zuwa duniya ya fara da dariya ko akwai da bi aka farawa da kuka saboda an shigo gidan gidan tashin hankali wa yawma amutu da ranar da zan mutuwa rannan ita ma ranar tashin hankali ne kai kana cikin tashin hankali masoyanka suna cikin tashin hankali wa yawma ub'athu hayya da ran da za a tayar da ni su ne lokuta mafi tsanani ga dan adam a rayuwa tai saboda canji ne yake samu wanda bai taba ganin irin shi ba zowa duniya wani canji ne mutuwa wani canji ne wanda dan adam bai taba ganin shi ba babu wanda ya san abin da abba ya mutuwa ko akwai wanda ya sani sai dai a baka labari mala'iku za su zo ya suke baka sani ba sai ranar da za su zo ba wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tayar da ni ranar da mutane za su fito daga cikin kabari kaga ran nan ma ranar wata tashin hankali na wanda ba wanda ya san abin da zai faruwa to dukkan su abinci Allah ya tabbata a ƙarshe a wannan rana wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya salatu to zalika isa ibn maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun wancan shine isa dan maryam zance na gaskiya wanda suke shakka a cikin shi suna cewa shi dan Allah ne sai Allah ce ma kana lillahi an yattakhidha min walad bai dace ga Allah ba Allah subhanahu wataala ya rikida don saboda mi saboda rikon da akwai bukatoci da suke sawa a rikida ko ba haka ba mutane suna son su riki yaya saboda abubuwa daban-daban wani lokaci mutum shi na son shi mallaki da saboda ya gade ka baya gare ka ko ba haka ba to shi ko Allah baya mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut to tunda bai mutuwa me ya bukata da zuwa gare shi me zai sa ya bukatu zuwa ga da sannan kuma Allah bai talauci don shi ke ba kowa komai kuma bai bukata komi ga kowa duk wanda a cikin sammai da kasai Allah subhanahu wataala yake arzuta shi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin to sannan kuma Allah subhanahu wataala bai tsuha Allah bai kasawa Allah bai jahilta Allah bai bukata abinci bai bukata a taimaka mai domin yana da iko kana son ka samu ƴaƴa saboda in ka girma su zamanto su ne za su ɗaukar lalurar gida ko ba haka ba kamar yadda ya kasance ana yi a da mai ƴaƴa da yawa shine adda arziki in kana da mata hudu kana da ɗa arba'in sai ka gode ma Allah kana jin daɗi saboda kana da manoma sabanin yanzu yanzu in kana da mata hudu kana da ɗa arba'in to kana cikin bala'i ne don talatin da tara ko arba'in babu wanda ya isa ya je ya nemo wani abu sai dai su zo su azafa da bakin ƙofar gida a kawo katon radiyo a bi guntayen wandunan amerikawa ne ana an gale kuma su bu taba zuwa lakwal ba ka tahi wajen neman abinci su suna nan bakin kofa in ka kawo tuwo su buge kuma suna cewa ba kauye in kuma suka zamu aiki su manta da kai kana nan kana dibin danka in ya zo wani babban ma'aikaci shi yasa kake wahala kana cin haram kana biya mai lakwal sai ya ci da yaya aure sai ya taba tunka tension ta taso ma ka yi paralize a kai ka gida a ajiye shi to kun san tsohin nan mutanen dana magani na clinic bai musu a rinka saro mai ici a saro ma sanyu ana kwaikwaya ma sai ka ce lahira don haka ‘ya'ya abin da yasa ake bukata su saboda bukata ta duniya to dukkan abin da ke sawa a bukaci da Allah subhanahu ta'ala bai da bukata ta ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sarki ya tabbatar ma Allah idan Allah yake son abu ya kasance kun yake cewa fa yakun sai ya kasance kenan babu bukata wani jinkiri ko babu bukata wani rashi komai ake bukata akwai shi sai aka ci gaba nan jumla ce i'tiradiyya ko kuma aya i'tiradiyya sai Allah ya ce wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu annabi Isa ya ga ya mutane shi cewa inna Allah haqiqa Allah rabbi ubangiji na ne wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta mai kaga ya bude da cewa shi bawan Allah ne sannan ya liƙe magana da cewa a bauta ma Allah subhanahu wataala dama Allah ya umurce shi in na aiko ka babu wani manzo wanda za a turowa face yana cewa a bauta ma Allah ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin-nas kunu li kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun annabi Isa da ma haka zai faɗa ranar tashin alkiyama ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum an umurce shi kuma ya faɗa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya to amma duk da waɗannan ayoyin duk da waɗannan dalilan mutane waɗanda suke akan bata kristoci sun yi kunnan uwar shegu sun ce Allah Isa Allah ne sannan kuma sun ce mutum ne kaji wata matsala Allah ne rabi Allah ne rabi mutum ne ina yake Allah sun kace saboda yana cin abinci a cikin littafansu an ce yana cin abinci a cikin littafansu an ce yana yana yana bacci yana kwana shi ko Allah bai kwana kaga duk dan su kare aqida su sun ka kirkiro wannan ƙarya sun ka sanya su yarda da cewa halitta Allah ne sun kiya kaga wannan yukallibu nasa fil mahdi kenan wa kahlan sannan zai yi ma mutane magana lokacin da ya girma ya zambarde wannan kuma bai zo ba saboda mi saboda kahlan ibnu ashur a cikin tafsirin sai ke cewa daga shekara 31 zuwa shekara 40 shi ake cewa kahal da larabci to annabi isa ko a cikin littattafan tarihi ma bai kai shekara talatin ba lokacin da Allah subhanahu wataala ya ɗauke shi kenan wannan zai nuna cewa sai ya sake dawowa ƙarshen zamani kamar yadda hadisai sun ka tabbatar da wannan magana ƙarshen zamani annabi isa zai sake dawowa da yawa daga cikin mu'tazila masu aqida ta mu'tazila suna cewa a'a annabi isa ba zai dawo ba amma kuma wannan nafsi na alqur'ani wa kahlan ya nuna cewa zai dawo domin mi domin bai kai kahlan ba ko da an ka ɗauke shi zuwa sama sannan hadisai mutawatirai cikin sahihul bukhari da cikin sahih muslim sun tabbatar da cewa annabi isa zai dawo in mutum ya ce ba zai dawo ba to shikenan in baka yarda da alqur'ani ba ko ko baka yarda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za mu ci da sadaka bai dole sai ka bi amma dai abinda an dole shi ne isar da sako zuwa gare ka wa min salihin sannan annabi isa alaihi salam zai kasance daga cikin bayi na gari ko ko zai kasance daga cikin annabawa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba qalat rabbi anna yakunu li walad
قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون lokacin da an kai mata bushara qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji anan sai mun hankalci wani abu wasu daga cikin malaman tafsiri nan sai suka ce ya rabbi da ta ce rabbi ya ubangiji ma'ana ba Allah subhanahu wataala take nufi ba tana nufin mala'ika jibril shi da ya bayyana gare ta shi ko kalima ta rabbi wani lokaci tana nufin ubangiji wani lokaci tana nufin mai gida ina fata an fahimci ni shi yasa ake cewa rabbul baiti in an ce rabbul bait ana nufin uban gida ko ko mai gida ko mahaifi wanda yake jagoran gida amma zance mahi inganci nan rabbi tana nufin ubangiji Allah subhanahu wataala don mi don saboda ta san mala'ikan nan Allah subhanahu wataala ya turo shi qalat rabbi sai ta ce ya ubangiji anna yakunu li waladun ya za ai in samu da walam yamsasni bashar alhali wani namiji bai taba shafata ba ba shafa ba irin ta jiki ake nufi a'a tana nuhin wani ɗa namiji bai taɓa taki na ba domin kalima ta massa wani lokaci tana nuhin a shafi fata wani lokaci kuma tana nuhin yin jima'i to dan tana nuhin wani bai yi jima'i da ni ba domin ba za a hankalta ba a ce tun tashin maryam wani ɗa namiji bai taɓa taɓa fata ta ba ba haka ake nufi ba ina ba ta fahimce ni ta yi lokacin da take yarinya ba an yi ɗaukar ta tun da su zakariya su sun kai redonta ina fata ana fahimta ta kenan nan jima'i ake nufi sannan kuma a cikin suratu maryam ma sai ta kara walam yamsasni basharun walam aku baghiya wani namiji bai taba shafata ba ta hanya aure walam aku baghiya kuma ban kasance karuwa ba shi ko ba yadda za a yi a samu dan adam a iya hankalin mu sai ta hanya guda biyu ko a same shi ta hanyar aure ko kuma a same shi ta hanyar banza ko ba haka ba duk mutumin da za a samu ta wannan hanya guda biyu to shi ne sai ta kore su walam yamsasni bashar wani ɗan namiji bai taɓa saduwa da ni ba ta hanyar aure walam aku baghiya sannan kuma ni ban kasance karuwa ba kidan ya za a yi a ce na haihu qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha sai mala'ika yace da ita kamar yadda al'amari yake wato yadda Allah zai halicci da ba tare da mahaifi ba kadhalika allah yakhluqu ma yasha kama haka ne Allah yake halitta abin da ya ga dama idan kuka duba cikin kissa ta zakariya sai an ka ce kazalika Allah yaf'alu ma yasha amma a cikin kissa ta maryam sai an ka ce kazalika Allah yakhluqu ma yasha in an ce yaf'alu ma yasha yana aikata abin da ya ga dama in an ce yakhluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama to menene bambanci menene sirrin da yasa alqur'ani ya bambanta tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu dole sai mun kalli kalmomin alkur'ani a malamai suka ce can da an ka ce yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama can babu shubha domin mi domin can asbabu ne abbabu menene asbab akwai mata akwai miji haihuwa ce abbabu mijin yana da lafiya matar ba ta da lafiya amma ya tsufa domin shi zakariya dama tun can yana haihuwa amma mata sai ita ce ba ta haihuwa don ya ce wa kana timra'ati akira sannan kuma a cikin suratul anbiya Allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya sai Allah ce wa aslahna lahu zawja sai mun ka gyara mishi matar shi muka bata lafiya kenan kaga ashe shi zakariya bai da matsala yana haihuwa to shi yasa sai aka kawo fi'ili na cewa yaf'alu Allahu ma yasha amma nan da anka ce yakhluqu ma yasha dan Allah shi kore cewa Isa dan Allah ne yace Allah yana halitta abin da ya ga dama domin in an ce Allah ya halitta an kore subha duk abin da an ka halitta bai zama Allah domin Allah shi ba halitta bane Allah subhanahu wata'ala duk abin da ba shi ba halitta ne shi kuma Allah ba halitta bane shi yasa ce ya khluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama idza qada amran idan Allah ya niyyar zartar da wani hukunci fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah subhanahu wata'ala zai ce ma wannan abu kun kasance fayakun sai wannan abu ya kasance kaga nan kawai an yi zancen ga baki inda magana ta tsaya amma a cikin suratu maryam sai da aka biyo da bayani dalla dalla ga yadda al'amari ya kasance wazkur fil kitabi maryam idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري أينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا nan duka gaba ɗaya sai da an ka fayyace da har ɗaukar cikin hakkomai Allah ya ce wazkur fil kitabi maryam ka ambata ma mutanenka wato labarin maryam a cikin littafi idin tabazat min ahliha makanan sharqiyya lokacin da ta yi nisa ta bar mutanenta ta yi ta kama gabasci shine sharqiyya wato gabas fattakhadhat min dunihim hijaba sai ta riki shamaki tsakaninta da su ma'ana ba su garinta fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aika mata ruhana wato ruhin mu shine jibril fatamassala laha basharan sawiyya sai ya bayyana gare ta mutum mai daidaita mai cikakken halitta tana ganin shi qalat inni a'udhu birrahmani mink sai ta ce ni ina neman tsari ga Allah mai rahma daga gare ka kaga saboda khalwa tsakanin ɗa namiji da mace an hana mu kuma yanzu an ce muna a'a ya kamata iya maza iya maza da iya mata a hada su cikin kalas guda kuma a yi tabul guda kuma ya halatta a bar su su yi abin da suka gada ba da ganin shi ta ce inni a'udhu birrahmani mink saboda ta wato tana da imani tana da tsoron Allah yanzu ko gashi nan cikin azumi muna gani ƴaƴan musulmi za su hito daga lakol maza da mata ana kame da hannun juna ana sai ana hira in yarinya ta zo tare da abokinta gidansu da babanta ya hau magana sai mahaifiyarta ta magana ce to mina na ba abokin lakolkin suna ba in ba dan bariki na sai ya bashi hannu ya ce saba fiston babu wata matsala kuma a ba su kuɗin sorti so tahi uba shi zai ba da jika ɗari ko jika ɗari da hamsin budurwa ta kama hannun saurayinta su je buwat a yi rawa a shagiya a tashi wannan duk wayewa ne subhanallah qalat inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiya tace ni ina neman tsari ga Allah mai rahama gare daga gare ka in kunta taqiyan ha in kana jin tsoron Allah to ka bari waɗansu malamai sun kawo wata kissa wai in kunta taqiyan ha in ka kasance wani mutum da ake ce ba taqiya wannan riwaya ce da'ifa kuma wannan fassara bata dace ba qala inna ma ana rasulu rabbik sai jibril ya ce ni rasulu rabbiki ne wato dan aike ne na ubangijinki li ahaba laki gulaman zakiya don in yi miki kyauta ta da wanda yake tsarkakakke kaga da yake Allah ya aiko shi da yace li ahaba laki ba shine zai yi ba Allah zai yi amma saboda da izinin Allah yake magana ce li ahaba laki gulaman zakiya qalat anna yakunu li gulam tace ya za in samu da walam yamsasni bashar wani ɗan namiji bai taɓa saduwa da ni ba walam aku baghiya kuma ni ba karuwa ba ban taɓa taya ni shashanci ba qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin yace haka ubangijinki ya faɗa cewa wannan al'amari ne mai sauki walinaj'alahu ayatan linnas mun yi niyyar mu sanya shi annabi Isa ya zamanto aya ga mutane a gane cewa Allah yana da ikon ya halitta ba tare da ɗan namiji ba shi da Allah subhanahu wataala ya wa rahmatan minna kuma ya zamanto rahama gare mu domin waɗanda zai kira zuwa ga addinin musulunci idan sun yi imani suka bi shi za su samu rahama Allah subhanahu wataala wa kana amran maqdiya sannan wannan al'amari ya kasance abu ne wanda an zartar da shi in Allah ya zartar da hukunci duk duniya in ta taru sai dai ta jaye ba wanda ya sai har wannan hukunci fa hamalatu sai ta dauki cikin shi ya akai an yi busa ne cikin wato wato rigarta iskan da ya zo wato fana fakna fi min ruhina an yi busa daga hannun rigarta sannan ya wuce zuwa ga al'aurarta fana fakna fihi min ruhina sai ta ɗauki fahamalatu sai ta ɗauki cikin shi kai tsaye domin nan alfa kamar yadda ni faɗa tufidu al'afu ma at-taqib abu ya faru kai tsaye amma in an kawo summa ana nuhin akwai jinkiri tsakankanin su fahamalatu ba a ce summa hamalatu ba shi yasa wasu sai su yi riwaya daga bani Isra'il su ce wata shidda aka yi sannan ta ɗauki ciki dai wasu ce kaza wasu ce a'a da ta ɗau ciki dai sai da ya kai wata tara a'a kai tsaye fa hamalathu sai ta ji ta dauki ciki ne fantabadat bihi makanan qasiya sai ta yi nisa da shi ta ƙara yin wato nisa daga mutanenta domin kar su gane ta fa aja ahal makhadu ila jiz'in nakhla sai naƙuda ta kama ta ta kai ta zuwa ga wato wani kututture incin dabino qalat ya laitani mittu qabla hada tace da dai na mutu kaga mutanen kwarai suna fatan in dai wani abin kumya ne ka ƙara kada Allah ya guda musu wannan rana ku ba ku gani ta san mala'ika yi magana da ita ta san da cewa tabbas dan da take dauke da shi babu wani ɗan wanda ya taba shafarta amma duk da haka nan tana cewa ya laita ni mitu qabla hada dan ta san duk yadda an kai sai an zarge ta mitu qabla hada abin kumya ne a ci ta tsoki ciki to mu ko yanzu ha ah alhamdulillah yanzu al'amura sun sun kare uwa ma ga faɗa ma diyarta ke ke tahi ki yi duk abin da kika ga dama shege shege nawa akwai cikin gariga ba gare ki harau ba balle gare ki karau yanzu abin da ake gaya ma ya'ya kenan yanzu cikin shege ba wani abin kumya bane in ma mallaman na waɗanda ba su suna yanzu akwai masu yi shege suna za su zo su yi tsaye a yanka rago a yi mishi suna ba a ɗauki shege wani abba saboda tarbiyyar turawa ita ce ta sulale ta faɗo zuwa ƙasashenmu ta hanyar littattafan da muke karantawa ta hanyar tsarin karatun da muke yi a lakwal ta hanyar telebijiyon da kafafen yada labarai waɗanda muke kallo da waɗanda muke saurare da intanet duka tarbiyyar mu ta gurɓace shege bai zan wani abin kuma ba yanzu ta yi na akai uwa na da biyar diyarsa na da uku ana liganganto a gani wani na zai rigan wani wajen shabbu ina tarbiyyar mu take tana fatan ta mutu kafin ta ga waggarana mu ko yanzu a abinda ba aka gani sabon Allah wayewa ne wanda ma bai sabon Allah bai waye ba yanzu in baka shan giya to baka kai dan birni ba in baka zina baka waye ba in baka cin amana baka zan dan birni baka waye wanda an wayayye a wannan zamani shine mutumin da ya iya ƙarya yanzu in kana faɗin gaskiya sai a ce wancan ba kauye na wawa na kun san gaskiya shi ka faɗi saboda in baka iya cin amana ba yanzu ba a son tafiya tare da kai tana gurin ta mutu kafin wannan lokaci mu ko ha Allah ya sawaka mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya na kasance wani abu wanda an kamanta da shi tuntuni fanadaha min tahtiha sai ya kirata min tahtiha daga karkashinta a wata ƙira'a fanadaha man tahtaha sai ya kira ta wanda a karkashinta sai zaman to man shine fa'ili fanadaha man tahtaha ko ko fanadaha min tahtiha sai zaman to akwai wato domiri wanda yarji'u ila isa sai ya kira ta min tahtiha daga karkashinta man tahtaha wanda a karkashinta yake cewa fanadaha min tahtiha alla tahzani yace kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangiji ya sanya ruwa suna gudana karkashin ki wa husi ilayki bi jiz'in nakhla ki girgiza wannan kututurin iccen dabino to saqit alayki rutaban janiya ko tasaqat alayki rutaban janiya ya'ya ita ce za su zo zuwa gare ki kaga tana girgiza iccen dabino sai gashi ya'ya sun zubo hayya abin ka icce ne an sare shi ya bushe yana da rayuwa babu amma dan a nuna mata hikimar Allah tana jijjiga shi sai rayuwa ta zo mai ga ƴaƴa ga komai sun zuba kaga Allah da yake iya yin wannan yana iya halitta ɗa daga jikinta ba tare da wani ɗalibi ya sadu da ita ba wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina fakuli ki ci waɗannan ƴaƴa ta ce washrabi ki sha ruwa wa qarri aina hankalinki ya kwanta fa imma tarayinna min al-bashari ahadan in kin haɗu da wani mutum faƙuli inni nazartu lirrahmani sauma ki ce na yi alƙawalin zan yin azumi zan kame kaina daga magana shine saumun anan domin as-sawmu fil lugha al-imsak falan ukallima al-yawma insiya ba zan yi magana ba to kun ga Allah subhanahu wataala sai ya fayyace mu da yadda ta dauke cikin shi Allah subhanahu wataala yayi muna bayanin abin da ya faru tsakaninta da danta sannan kuma Allah ya muna bayanin abin da ya faɗa a lokacin cike shina cikin tsumban goyo sai Allah ya ce wa yu'allimuhul kitaba wal hikma wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labari an ci gaba da yi mata bushara daga cikin abubuwan da za a ba wannan ɗanata, wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa yu'allimuhu da ya'un wannan ita ce qira'a ta Asim da Imamu Nafi da Imamu Abu Ja'far da Imamu Yaqub cikin qurra guda goma da muke da su mutawatirai waɗannan guda hudu sun karanta wa yu'allimuhu alkitaba sai ya zamanto kenan magana ta tahi daidai tunda an kawo zamiri ne na gaiba cewa Allah zai yi mai kaza zai yi mai kaza Allah subhanahu wata'ala to kuma yu'allimuhul kitaba zai sanar da shi littafi amma sauran qira'o'i guda shidda sai suka karanta wa nu'allimuhul kitaba kamar an cire magana daga zamiri na gaiba kamar can ana cewa Allah ya ce zai yi mai kaza Allah zai sanya shi zaman to kaza zai sanya shi zaman to kaza wa yu'allimuhu alkitaba zai sanar da shi littafi a anan a wagga riwaya ta saura sai an ka ce wa nu'allimuhu alkitaba za mu sanar da shi to kaga anan kamar an canza magana ne saboda abin yana da muhimmanci ni'imar tana da girma sai an ka kawo zamiri magana ta canza za mu sanar da shi alkitaba littafi wadansu malamai suka ce a'a alkitaba za mu sanar da shi rubutu saboda rubutu abu ne wanda yake yana bukatar sai an karantar da kai ko ba haka ba to za a sanar da shi littafi ko kuma za a sanar da shi rubutu in ya ga rubutu yana gane shi wal hikmata za a bashi hikma abinda ake ce ma hikma shine wad'u shay'i fi mawdi'ihi ka aza abu a wurin da ya cancanta shine hikma ya zamanto as-sadadu fil qawl in kai yi magana ta dace was-sadadu fil fi'l in ka aikata aiki dace shine ake ce ma hikma idan mutum bai da hikima to al'amura ne sun lalace ko ba haka ba in babu hikima cikin aiki aiki na yi in babu hikima cikin magana yana yi shi yasa 'yan siyasa kullum mutum wanda suke nema shine mutumin da yake da hikima cikin magana in dai ka iya zance to suna son ka sun yi su samu mutumin da ya iya zance za a iya sai ma gida a baka gida a baka bewit a baka kuɗi saboda ka iya zance ko ba haka ba mawaka saboda sun iya zance mi abba ai musu a ba su gida a ba su mota a kai su makka saboda sun iya magana sun kware cikin iya zance ko ba haka ba to hikma shine ka yi aiki nagari ka iya aikata aiki nagari sannan kuma hikma shine ka rinka faɗar magana ta gaskiya shine hikima wajen Allah amma dan ka iya magana irin ta 'yan siyasa ka iya ƙarya wannan ba hikima bace wannan bala'i ne kake tara makanka domin za ka yi mummunan karko wal hikmata wat taura sannan Allah zai sanar da shi at taura at-taura littafi ne wanda an kasafkar zuwa ga annabi Musa alaihi salam babban littafi ne to za a sanar da shi wannan littafi wal injil sannan za a sanar da shi injila kaga an san wato an ƙara mishi ilimin abin da ya gabace shi sannan kuma an bashi ilimi na zamanin da yake ciki Allah ya sanar da shi wancan littafi to idan muka kalli waɗannan fassara guda biyu in muka ce wa yu'allimuhu al-kitaba Allah zai sanar da shi al-kitaba littafi to in muka ce wa taurata sai ya zamanto littafin nan shine at-taura ina fata an fahimci domin in an sanar da shi littafi littafin da yake gaban annabi Isa alaihi salam ita ce at-taura wa taurata wawun ki sai zamanto sifat ce an ka canza domin at-taura an sanya mata suna al-kitab saboda rubuta ta an kai wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay' فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين كنان أنك رأيت الكتاب سبورة نرموشي دا أنك تي التوراة سبورة كما أنسى يمت سناء التوراة أما إن منك تي ويعلمه الكتاب الله زي سند شي ربوتو سيه زمن تؤون واون للتغاير الذواتي كنا أبن يتنزع والتوراة كما ذا أسند شي التوراة والإنجيل كما ذا أسند شي إنجيلا ورسولا إلى بني إسرائيل sannan Allah zai aika shi ai wa yursiluhu rasulan ko kuma wa yaj'aluhu rasulan ila bani Isra'il za a sanya shi manzo zuwa ga bani Isra'il kaga wannan bani Isra'ila kaidi ne wanda yake nuna cewa annabi Isa an aika shi zuwa gaba zuwa ga bani Isra'ila amma yanzu kiristoci wasu ke kiran yawa sai su ce Yesu almasihu an turo shi ga duk duniya alhali ko ko cikin littafansu duk inda aka zo da shi za a ce an aika shi zuwa ga bani Isra'ila alqur'ani kuma haka yake cewa duk inda ka ji ya kawo annabi Isa zai kawo zancen an tura shi zuwa ga bani Isra'ila to amma kaka sun ka canza wannan saboda suna son su yaudari mutane aqida an canza ta an gurbata ta ana tallata ga duniya ana tallar ƙarya kuma ana son da kuɗi da mi da mi abin ya ci gaba ga mu ba mu gari kiristanci ba ko ta kusa ko ta nesa amma yanzu an zo an watsa mu da iglis ko ina wasu sun shiga kiristancin da gaske wasu kuma sun shiga kiristancin saboda neman abin duniya wani poster nan Niger yana sallar la'asa ashe bai liƙe ɗaki da kyau ba ko da an ka bude sai an ka iske naka shi na rukuki an ka ce to kai kakane ya ce a shi wallahi salar ki ne na shi kai ma aiki ashe musulmi ne faf wanda an ka sabkar wanda an na duniya gaba daya benuwa sai ake ce mishi ko ai an ce ya sabka ko ai ba sabka na yayi ba an zo ne ɗakin shi aka iske shi yana sallah suka ce mai kakane ce ashe wallahi musulmi ne amma dai ga harka ana yin harkar duniya ce sai suka ce to yanzu sabka zai yi na biyu kuma sai in ya yarda ba zai magana da 'yan jarida ba in zai yi magana da 'yan jarida duniya za a kashe shi shi yasa suka kashe cikin wani ɗaki suka ɓoye suna ba shi abinci sun ɓoye shi ba za su kashe shi ba amma tabbas ya musulunta sun ka faɗi sun ka ce a'a ya yi demiso ne wata bai demiso ne ƙarya suke yi ba su faɗi dalilin da ya sa yi demiso ne ba me dalili musulmi ne sallah aka iske yana yi shi yasa duk wanda ya san gaskiya ya san addinin musulunci shine addinin gaskiya bani isra'ila an tura annabi isa zuwa gare su wanda duk ba bani isra'ila ba da'awar annabi isa ba za ta kai gare shi ba amma sun yi ƙarya sun faɗaɗa wannan abin nan sun zo sun gina muna yanzu in ka ɗauki hanya nan daga nyamai in ka hau kahin tsanamin cire ina ganin tsakanin kwanni da dogon duci za ka iske wani gari yanzu sun raba shi biyu rabin gari wanga kote duka kiristoci na ga iglis nan wanga rabin gari shi ko duk musulmi na ga masallaci a raba mu da garuruwa guda biyu waɗannan kiristoci waɗannan musulmi daga ina mun kaga kiristanci me ya alaka mu da kiristanci babu Allah ya kyauta kenan ila bani isra'ila yana nuna cewa ba a aika shi zuwa ga wata al'umma ba in ba bani isra'ila ba kamar yadda hadisi ma ya tabbatar da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana ar-rasulu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma ana tura manzo zuwa ga mutane shi kadai amma ni an tura ni zuwa ga mutanen duniya gaba daya wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum haqiqa ni na zo muku da aya daga wajen ubangijinku Allah bai turo wa annabi sai da aya da dalili abubuwan da suke nuna cewa tabbaci annabin Allah ne waɗannan ayoyin kuma za a bashi ayoyi kauniya sannan kuma za a bashi ayoyi shar'iyya ayoyi shar'iyya shine a bashi littafi wanda ake karantawa ayoyi kauniya shine a yi abinda hankali bai saba ganin irin shi ba abinda ya keta hankalin dan adam ya zarce hankalin dan adam don ya nuna cewa shi annabin Allah ne babu annabin da za a turo haka kawai babu wani dalili don haka anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum haqiqa nazo muku da aya daga wajen ubangijinku menene wannan aya anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr wato imamu nafi da abu ja'far sai sun ka karanta wato inni kaga wagga qira'a anni akhluqu lakum min at-tin shi ko waccan qira'a inni akhluqu lakum ko ko inni ya akhluqu domin wato imamu nafi yana fathikin ya'un to idan ka zo ka ji wani ya ce inni ya akhluqu lakum min at-tin kaka ce yayi kuskure wata riwaya ce in kuma ka ji wani ya ce anni akhluqu lakum min at-tin kar ka ce kuskure ne a'a wannan ita ma qira'a ce da haka kada ka yi saɓani wato in ka ji wani malami na karatu kada ka yi ƙoƙarin ka ce ya yi kuskure in ba ka san alƙur'ani ba mu ko yanzu mutane da sun ji wata kira'a da ba su sani ba su ce ɓanna ce kai da baka yi karatu ba baka san alƙur'ani ba baka bauta ma alƙur'ani ba ta ina ka san alƙur'ani ya kamata ka bari waɗanda suka cancanta su yi magana in waɗanda suka sani suka ce kuskure na to na aka yi kuskure amma kai ta yi abin da kake gani kuskure shine daidai mai karantawa da kira'awar sai zo ce inni ya akhluqu lakum min at-tin mai karantawa da hafs anni akhluqu lakum qurra guda takwas sun karanta da inni ya akhluqu lakum guda biyu guda takwas sun karanta anni akhluqu lakum min at-tin ina halitta muku min at-tin daga laka ko tabo ko tabo ka hay'ati at-tayri wanda yake da kama da tsuntsu fa anfukhu fihi sai in yi busa a cikin shi fa yakunu tayran bi iznillah sai ya kasance tsuntsu da izinin Allah subhanahu wataala imamu ja'far ma ya abu ja'far ya karanta fa yakunu ta'iran bi idnillah sai ya zamanto tsuntsu da izinin Allah at-tayru nan jam'i na sannan kuma at-ta'ir mufrad ne na an kalli lokacin da zai busa guda ne zai yi yana yiwa tsuntsayen da zai yi a rayuwa sai suna da yawa to kaga an ce ta'iran wanda zai fara yi koko wanda yayi lokacin da ya tsuntsu guda ta'iran tsuntsaye saboda a rayuwa sai zai rayu da tsuntsaye daban-daban ina fata an fahimce ni wa ubri'ul akmaha sannan ina warkar da al akmaha shine makahu mutumin da an ka haifa bai da idanu ka san idan mutum makahu ne yana da idanu yana gani bai idanu ne suka samu matsala to ana iya kai shi likita ai mai magani amma mutumin da an ka haife shi bai da idanu ba babu wani doktor na duniya wanda zai magana ina ganin yau ma na ga wata kissa wani bawan Allah ya makamce ya sai Saudiya jiya an yi sallar tarawih an kare Allah ya bude mai idanun shi ya kuma yana gani shi na da cikin internet to annabi isa mutumin da aka haifa bai da idanu sai ya zo sai ya roƙi Allah shi kenan sai Allah ya maido mai idanu ne wal abrasa da mutumin da yake da kuturta kuturta ciwo ne wanda ba a warkewa ko ba haka ba duk doktor na duniya bai iya baka maganin kuturta in ta kama ka amma ana iya baka rigakafi in ba ta kama ka ba koko kafin ta yi karfi to ana iya baka magani amma in har mutum ya zan kuturu babu wanda ya isa mai da shi daidai sai Allah subhanahu wataala to kaga dalili ne nuna cewa wannan annabin Allah ne domin babu wani dan adam wanda zai iya wannan aikin yace wa uhyil mauta ina rayar da matattu kaje wata sabuwa rayar da matacci eh duk fitar ta duniya da an kai mutum an ka ce rai ya aje shikenan sai a ce to a ɗauka a kai cikin ƙasa amma annabi isa alaihi salam yana raye da matattu amma ya ce bi iznillah da izinin allah subhanahu wataala kaga anan ka kalli hikimar aikin da yake yi wanda mutane suke gani sai ya nuna musu shi zai yi kun gane amma aikin da allah zai yi wanda mutane ba su gani sai shi danganta shi zuwa ga allah ya za mu gane wannan akhluqu lakum ina halitta muku kaga suna gani nan halitta yana nuni yana mulmula shi ko ba haka ba kaga mutane suna ganin lokacin da suke aiki in yace Allah gai sai a ce kenan ya zan Allah sai ce a'a ni zan mulmula shi min at-tiri ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi wa zai busa shi fa yakunu tayran amma bi idnillah lokacin da zai transforme ya koma tsuntsuto da izinin Allah ne sannan yace wa ubri'ul akmaha ina warakar da kaga nan ya sanya aiki tunda shi zai roki Allah ko shi zai shafe shi wal abrasa da wanda yake kuturu yana da ciwo na kuturta wa uhyil mauta ina rayar da matattu domin shi zai yi addu'a amma bi iznillah tashin su waraka su da izinin Allah ne dan a nuna maka cewa aikin da yake yi wanda suke gani ya nuna musu shi yake yi ba Allah bane balle su ce Allah ya tayar da matacce Allah ya halicci tsuntsu Allah ya yi kaza domin akwai bambanci tsakanin shi da Allah shi iyakar shi yayi Allah subhanahu wataala sai yake karba ina fata an fahimce ni wa unabbi'ukum bima ta'kulun sannan ina ba ku labarin abin da kuke ci yau da gobe wa ma tadakhiruna da abin da kuke boyewa kuke taskance shi fi buyutikum a cikin gidajenku abincin da kake ci in ka zo ka tambaye shi wani abinci ne ci a yau sai ce kaza ne a cikin cikinka wani abinci ne a cikin magazankin ka sai ce ma abinci iri kaza kuma kowa yake so ana iya mai haka don mi don a nuna cewa annabin Allah ne to bayan wannan sun tabbata in mutum bai yi imani ba wannan yana nuna cewa bai da niyyar imani tunda kaga ayoyi ga sunan daban-daban daban-daban daban ka kiya to wannan shikenan babu wata hujja da za a yi ma illa a sanya ma idanu inna fi zalika haqiqa a cikin wancan abu da ya gabata na halin na halittar da tsuntsu wato in mulmula shi ya zamanto yana da rai sannan kuma in warakar da makaho in warakar da kuturu sannan kuma in rayar da matattu zalika kenan ishara tana kuma zuwa gare shi la ayatan lakum akwai aya gare ku ai la ayatin lakum akwai ayoyi amma na an kalli jinsi ne na aya ba an kalli adadi na aya ba kenan akwai ayoyi gare ku in kuntum mu'minin har in kun kasance masu yin imani in dai wannan tabbayyana gare ku to shikenan magana ta kare sai ce wa musaddiqan lima bayyana dai min at-tawa wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa uhilla lakum ba'dha alladhi hurrima alaykum uhilla lakum ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم sannan kuma wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura nazo in gaskata abin da yake gabani na na at-taura saboda mi saboda annabawa ba sun zo ne don su warware abin da wadansu annabawa suka zo da shi ba ina fata an fahimce ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi duk inda ka ji alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi annabawa sun zo ne suna gaskatar da juna ba ƙaryata juna suke yi ba ina fata an fahimce ni kenan da'awa in ta gaskiya ce malamai za su yi za su gaskatar da juna da kaga ana ƙaryatar da juna to abin abin gaskiya yana yiwa cikin su akwai wanda duniya yake so da mallamta ta ina fata an fahimce ni wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum sannan nazo dan in halatta muku sashen abin da an ka haramta muku imamul qurtubi yace wadansu malaman tafsiri suka ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo in halatta muku dukkan abin da anka haramta muku domin kalima ta al-ba'd da larabci wani lokaci tana nuhin sashi wani lokaci tana nuhin duka to wannan shine mutane ba su taba ji ba na so ne an ce ba'd a ce kullu ce a ban taba jin wannan larabci ba akwai shi in an ce ba'd wani lokaci da larabci ana nuhin duka kullu amma wani lokaci an ce ba'd ana nuhin sashi to wanda ya shahara ba'd shine sashi تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله كاغا بعضهم على بعض ساشن سو akan sashi to amma wani lokaci an ce ba'd ana nuhin gaba daya shi yasa ibnu qutayba a cikin littafin shi mushkilul qur'an ya kawo shi yace wani lokaci larabawa in sun kace ba'd suna nuhin kullu mi yasa ya zamu gane wannan tunda ma'anar ta cikaro da juna ko ba haka ba ya zamu yi mu gane sai ibnu qutayba yace dukkan abin da yake ba'd ne sashe ne in mun kalli alaka sai da wani abu juz'i ne amma in mun kalli alaka ta da karan kanshi gaba ɗaya ne haka ne ko ba haka ba yanzu misali dan mu fito ga misali ga hili mutane su gane idan mutum yana da mata yana da ƴaƴa iyarai ai suna mambur na famikin shi ko ba haka ba amma kuma kowane mutum ne karan kanshi zatin kanshi kenan in mun kalli cikin fami kake sai mu kalle ka sashi kake amma in mun kalle ka kai da kanka sai mu gane cewa kai duk gaba ɗaya kake domin dan adam kake kenan nan ba'adu in mun kalli cewa ba'adu tana da alaka da wani abu kenan sashe ce amma yanzu in ba'adu goma sha biyu ne su goma sha biyu din su kansu gaba ɗaya din su ana iya cewa goma sha biyu gaba ɗaya to shi yasa yace wasu sun ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum ai wali uhilla lakum kullu alladhi hurrima alaikum duk abin da an ka haramta muku zan halatta muku shi amma dai wannan fassara ba ta yi ba domin bai yiwa annabin Allah ya zo ya halatta mu mutane duk abin da an ka haramta musu domin zina haramun ce a shari'a ta annabi Musa cin dukiyar mutane akan zalunci haramun ne a shari'a annabi Musa annabi Isa da ya zo bai halatta musu shi ba amma ya halatta musu abubuwa daɗaɗa waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu dama Allah ya faɗi ko ya haramta musu su wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl wa ma zalamnahum ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون kaga waɗannan su ne abubuwan da an ka haramta musu annabi isa alaihi salam da ya zo sai an ka halitta musu waɗannan abubuwa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo dan in halatta muku kaga a nan za ka gane cewa maganar da duk annabin Allah ya yi to daga wajen Allah ya samu ta wannan zai tabbatar maka akwai hadisi domin ya ce zan halatta muku wa yake da izinin halattawa Allah subhanahu wata'ala wa yake da izinin haramtawa Allah subhanahu wata'ala kenan annabi Isa a nan bai dace wali uhilla lakum ba bai dace ya kasance shi zai halatta musu ba a'a Allah shi yake da izinin halattawa Allah shi yake da izinin haramtawa amma annabawan Allah masu isar da sakon Allah to lokacin da suke magana suna magana ne akan Allah subhanahu wata'ala ya tura su shi yasa ce zan halatta muku alhali ko Allah shi yake da izinin halattawa shi ke da izinin haramtawa babu wanda adda izinin ya ce abu kaza halat ne ko abu kaza haram ne sai Allah ko annabawa su da kansu biyar shari'ar da suka zo da ita ne suke yi Allah ya ce ma annabi kaza haramun ne ya ce mai abu kaza halat ne shi da kanshi annabi ana halatta mai ko haramta mai la yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk kaga annabi Allah ce mai la yahillu laka bai halatta gare ka ba ka gani shi da kanshi biya yake yi to kenan annabi kowane annabi bai da izinin ya haramta ko ya halatta amma nan da yace wali uhilla lakum ba yana nufin shi zai halatta musu ba a'a Allah ya bani izini duk abin da na faɗa muku to hakika abin nan Allah ya halatta shi kenan in kaga an hadisi ya zo an ce maka Allah ya haramta kaza ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza haramun ne to wannan abin daga wajen Allah shike ba wai shi na kirkiro shi bai zo ya ƙara shi waji'tukum bi ayatin min rabbikum na zo muku da aya daga wajen ubangijinku fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mai da'a ba a yi ma Allah da'a sai an ji tsoron Allah shi yasa babu mai ribanta da cin nasara ga bin Allah sai mutumin da ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah to komai yayi sauki in kuma mutum bai ji tsoron Allah to shikenan kai da kanka sai kai ta kanka inna Allah rabbi wa rabbukum haqiqa Allah shine ubangiji na shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta mishi ku bauta ma Allah hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya wanda duk ya kauce mata iya karkata ina ganin nan ya kamata mu dakata saboda lokaci ya matso abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا يا رسول